الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan makarantar mai albarka ta Darul Qur'an a nan birnin Dogon Dutse domin gudanar da daura a abin da ya shahi addinin mu na musulunci musamman kuma babi na aqida ina ƙara shi da godiya ga iyayenmu malamanmu da suka ba mu wannan damar kuma abin birgewa suka zo kuma tare da su za a zamna a yi duk da abin da yake a gabansu sun san shi tun kami a alhemu amma don saboda kankan da kai nasu da kuma ƙwarin gwiwa a gare mu suka zo suka zamna tare da su muna fatan tare da mu allah ya ƙara musu lafiya kuma da ke datar da su da kyakkyawan ƙarshe mun yi daurori daban-daban a jihohi daban-daban tun daga tawa muka daga tawa tawa mun yi daura akan usulul fiqh muka zo a difa muka yi daura a bisa kan abin da ya shahi az-zuhdu ma'ana gudun duniya da muhimmancin neman ilimi muka zo agades a can kuma muka yi a daura akan husnul khulq kyaukyawan ɗabi'u sannan sai muka zo a me yake da suna zandar a nan kuma muka yi daura a bisa kan alqawaidul fiqhiyya da kuma adabu talibul ilm na dubban dalibi a wajen neman ilimi da kuma alqawaidul fiqhiyya muka komo a maradi muka yi daura a bisa kan alqawaidul fiqhiyya shi ma har yanzu to sai ga mu a yau a jihar doso a birnin dogon dutse su kuma sai mu ce musu mun zo muku da khitamu misk mafi alkhairin liƙewa ya kasance abinda za mu yi daura a kashi shine babi na aqida da tauhidi kenan za mu ce duk abin da ya gabata wannan shine mafi muhimmanci domin aqida ita ce idan aka same ta to dukkanin sauran ibadu za su iya gyaruwa ita ce abin da in babu ta to dukkanin abin da za a yi addini to aikin banza ne harare cikin duhu kenan shi yasa muke godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokacin Allah ya muna tawfiki kamar yadda kuka gani a sanarwa da muka abinda muka zaba shine manzumatul hadiyya ibn abi dawud manzuma waqi na al-imam ibn abi dawud waqi ne wanda yana ɗaya daga cikin waƙoƙi na harko-harko a babi na aƙida kamar yadda kuka sani malamai suna da tsari guda biyu a wajen rubutu a wajen wallafe-wallafe akwai manhajun nazumi akwai manhajun nasiri tsari na rubutun zube irin su misalin usulun salafa kunga aƙida ce da tauhidi a ciki amma dai rubutun na zube ne to shi kuma tsari na biyu shine manhajun nazumi shine tsari na waƙe wanda karatu ne wanda ya sha bamban da na zube shi na zube za ka karantawa ba tare da wani shauki ba amma shi kuma na waƙe kana karantawa bai yiwa ma kana kaɗa kai ko kuma kana kaɗa ƙafa kuma a wajen har da cewa zai maka sauƙi to wannan shi ne kenan bambancin shi da na zube shi na zube shi an yi saurin fahimta shi kuma na waƙe an yi jin daɗin karatun shi da kuma sauƙin har da cewa sai dai wajen fahimtar zai ana buƙatar a faɗa bayani sosai akan na zube to al'imam ibn abi dawud yana ɗaya daga cikin na farko-farkon magabata wanda suka yi rubutu a babi na tauhidi kuma a tsari na waƙe yana daga cikin na farko-farko daga cikin malumai allah ya saka masa da alkhairi allah ya ji kansa wannan manzumakin ana ce mata manzumatul ha'iyya libni abi dawud ma'ana waƙe wanda ƙarshensa da ha'u yake karewa ana ce masa ha'iyya ne don ƙafiyarsa karshen waƙin kowanne baiti yana karewa da kalma ta haru sai ana ce mata ha'iyya kamar da ake samun ta'iyya don saboda kowace baiti yana karewa da karo da abin da ya kamata haka wannan waken na ibnu abi dawud malamai sun kula da shi sosai a da da yanzu yana daga cikin abin da yake nuna malamai sun kula da littafi shine ainihin sharhi mai yawa to wannan waken tare da kaɗankinsa tare da rishin yawansa amma malamai sun kula da shi sun masa sharhuka daban-daban zan iya ba da misali don sharhuka don saboda tana iya bayan daura mutum ya ƙara bincikar wasu lafuzza wanda bai fahimce su da kyau ba daga ciki akwai at-tuhfatu saniya sharhu manzumat ibn abi dawud al-hadiya li shaykh abdul muhsin al-abbad akwai sharhul manzumatul hadiyya na Abdul Razzaq al-Badr akwai tawdihul maqsud fi nazm ibn Abi Dawud na Abdul Razzaq al-Barra akwai ghaithul aqida as-salafiyya sharh manzumatul hadiyya na Khalid as-Saqabi sai na karshe lawa'ihul anwar lawa'ihul anwar as-saniyya na as-Safarini wannan yana daga cikin sharhi mafi shahara daga cikin shirin na wannan manzumakin na wannan waƙeƙin za ku gani 'yan takardu ne kaɗan bai wuci takarda biyu ba to amma kowannensu idan ya zo bayani littafi ne ke mai girma wanda ke da ɗaruruwan shahuhuka da a nuna muhimmancin abin wannan manzuma gaba ɗayanta idan za ka yi talhishin abin da ta ƙunsa idan za ka taƙaita abin da ta ƙunsa ta ƙunshi bayanin abubuwa guda biyar ne abu na farko shine at-tamassuku bil kitabi was sunnah riko da alkur'ani da sunna na biyu kuma at-tahziru min al-bid'i wa ahliha jan kunne game da bid'a da kuma ma'abutanta sai na uku a bayanu tabi'atil qur'an bayanin yanda alkur'ani yake dabi'arsa sai na uku bayanu ru'yati llahi fil akhirah bayanin ganin Allah a lahira sai na karshe shine bayanul imani bil qadri bayani akan imani da kaddara sai na shida da ni na kara bayanu manzilati sahaba bayani akan matsayi na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi da darajar su wannan shine kenan takaitaccen abin da ta kunsa idan dai zamu takaita bayani sai mu ce wannan manzuma tana bayani ne akan at-tauhid wal aqida tauhidi da aqida wanda shine mafi girma abin da kamata a ce mutum ya yi kokarin ya zauna masa domin shine asali na kowace ibada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kowane lahi zaka yi Allah ya yi maka amma banda shirka kuma shar'i na karban ibada shine a yi ta da tauhidi abi ayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana idan babu wannan babu ibada Allah ya karba mana ibadun a takaice dai al-Imam Abi Dawud yana ɗaya daga cikin malumai wanda suke shahararru a zamaninsu ya rasu hijira tana da shekara 316 kenan yana ɗaya daga cikin wanda suka yi rayuwa a zamani wanda yake mafi tsada zaman tajwinin hadisi zamani na lokacin da aka yi rubutu littafai na hadisi domin ya yi zamani da ma'aikinsa ma'aikinsa shine abu dawud wadanda shahararren mai sunan abi dawud abu dawud a sadistani ma shi ne ma'aikinsa kuma ya yi karatu a wajen ma'aikin nasa bayan shi kuma da malaman zamaninsa da ma ya yi karatu a wajen malaman ma'aikinsa wanda akwai wasu malamai ya aka zano su a cikin malaman ma'aikinci shi ma ya aka zo tarihi sai an sa su a cikin malaman shi ne bayan wannan kuma yana ɗaya daga cikin ɗalibansa a ibn hibban ai an san ibnu hibban ko rawahu ibnu hibban ibnu hibban ɗaya daga cikin malaman hadisi to ɗalibi ne na wannan malamin mai wannan manzuma kin Allah ya yi ta da kanyin basira da kokarin duk abin da ya iya ya rubuta shi yana da yake da suna rubutu yana da Allah ya sama alƙalaminsa albarka wanda ya yi wasu rubuce-rubuce guda uku wanda har yanzu ba a taɓa samu wanda ya iya su ba wasu littafai guda uku na farko shine kitabul masahif wanda har a yanzu ba a samu wani littafi wanda ya bayani yadda aka tattara alkur'ani ba kamar wanda littafi kitabul masahif marja ne ma'ana makoma ce ta me yake da suna bayanin yadda aka tattara alkur'ani mai girma tun daga farko har ƙarshe har aka hada shi har ya shigo a hannunmu shine ma'anar kitabul masahif sai na biyu kuma littafi na alba'asu wan nushur wanda littafi ne wanda ya bayani akan tashin alkiyama da kuma yadda hisabi zai kasance wanda har yanzu babu kamar shi na uku shine musnadu aisha wannan shi ma faridun ne fi nau'ihi hadisai ne ya tara na aisha duk hadisan da aka rawaito daga aisha ya tara su a wuri guda sai ana ce littafin musnadu aisha duk hadisan da aisha ta rawaito to in ka kuma wannan littafin za ka same shi kuma yana kai da cikin wannan harko harkon wanda suka fara wannan mai an samu bayan shi wasu malamai da za su ɗauki wani sahabi sai a kira to hadisan da ya yi kawai musnadu abi huraira musnadu ibn umar to shine na farko wanda ya fara irin wannan Allah ya masa rahama da mu gaba ɗaya ya arzitar da mu da ilimin da suka bari to sai mu tashi kenan a cikin karatunmu a tsarin da za mu biyo wajen karatun wannan shine ne da farko zan rika karanta da farko dai zan karanta waken daga farkon shi sai karshe ana gane da kyau ko idan muka kare shi mu zo mu rika daukan baiti uku uku mu fassara kuma mu ci gaba za mu karanta shi a tsari na waƙi kamar yadda a sauran zori haka muka rika yi wannan abu ya cikin gaba ɗayan su suna a bisa kan bahru arrajidit tam بحر الرجل التام وأن تفعيل كنت شيء مستفعل مستفعل مستفعل نعم ما لهيتي بسم الله الرحمن الرحيم
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك لنا الأتقياء وأفصح ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجاح ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يودح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البطر لا يخفى وربك أوضح وليس بمخلوق وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقل وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمجح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غفيرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم أثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم ورهت لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير الممدح وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا وقل خير قول في الصحابة كل كلهم ولا تك طعنا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفياح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحاب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شفيع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويقضح ولا تك مرجيا ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
na'am wannan shine kenan a takaice a gaba ɗayan shi sai mu zo ga fiɗe biri daga kai har wutsiya mala yace bismillahir rahmanir rahim tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu yace kai riko bi hablillahi da igiyar Allah wattabi'il huda kuma ka bi shari'a wala taku bid'iyyan kuma kada ka kasance dan bid'a la'allaka tuflihu domin in kai haka zaka rabauta idan muka lura a cikin nan akwai wata magana da ya faɗi hablillah me yake nuni da hablillah ita ce la ilaha illallah ita ce hablullah sai gaba wala taku bid'iyyan kada ka kasance dan bid'a me ake ce ma bid'a huwa ihdathu shay'in fi dini shine kirkir wani abu a addini malam ya nusa alaihi kitabu wa sunna abunda alqur'ani da sunna ba su ambata ba wannan shi ake cewa bid'a tana da ma'ana biyu tana da ma'ana ta lugha da ma'ana ta shari'a ma'ana ta shari'a shine wannan amma ma'ana ta lugha shi kuma shine tajdidu shay'i alladhi kana sabiqan shine sabunta wani abu wanda a da akwai shi amma sai ya kasance an bari yin shi to lokacin da aka taso yanzu ana sai a ce sai a ce an yi bid'a
to wannan kenan a loga kenan to duk inda ka ji magabata sun yabi bid'a to suna nufin lugatan ba istilahan ba kawan misalin Umar radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya isko lokacin da ya hada a Ubay akan ya rika jagorantar mutane tarawihi a Ramadan lokacin da ya zo isko masallaci ya cika ana ta karatu sai ce ni'matul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a ma'ana madalla da wannan abun da muka rayar ko kuma da aka rayar domin manzo Allah yana raye ya taba yi ko to sai dai bayan shi sai aka bari dan tsoron kada a fallanta to kun gani yana daga cikin dalilan da yan bid'a suke bada na cewa ai bid'a ta halatta don Umar ya ce haka alhali yana nuhin ma'ana ta ne ma'ana ta lugha domin kalima akwai kalmomin da suna da ma'ana ta lugha suna da ma'ana ta ta istilahi idan ka ɗauki misalin faɗin Allah maɗaukakin sarki a wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum idan mutane suka kawo maka zakka ka yi musu sallah da Allah wace irin sallah ake nufi a as-salatu bi ma'anaha al-lughawi am bi ma'anaha al-istilahi aha bi ma'ana al-lughawi wa salli alaihim ay wad'u lahum domin ma'anan sallah ma'anan as-salatu lughatan shine ne addu'a amma ma'ananta istilahi hiya ibadatun muftatihatun bitakbiri wa muftatimatun bitaslim wata ibada ce wadda ake farawa da kabbara a kare da sallama kenan idan ka ce kalma da ta zo haka za a fassara ta ba za a lura da ma'ana ta luga ko ma'ana ta istilahi ba ce kenan qur'ani da yawa wurare da yawa ba za ka gane shi ba kenan sai ka ce ana wa mutane sallah kamar yadda ana ma Allah sallah kenan a takaice dai duk inda kashi malamai sun yabi bid'a to suna nufin ma'ana ma'ana ta ne ta luga kamar abu wanda yake sunna ne amma sai a bar shi yanzu sai in wasu suka rayar da zai ake ni'matul bid'atu hadi ai madalla da wannan abin da aka raya a takaice dai hadisai karara sun zo da bayanin haramcin bid'a kaga wani abu a cikin addini ga sunan misali wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abun da aka kirkira a hadisi kuma har yanzu Aisha take cewa mai yake da suna man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkira wani abu addini wanda babu shi to za a mayar mishi da shi ba a so wannan shi ne nuna muna ashe bid'a zunubi ne kamar yanda sata zunubi ce kamar yanda zina zunubi ce haka ita ma bid'a zunubi ce shi sama al-imam ibn sirin yace man ahdasa shay'an fi ad-dini فكأنما زعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة yace duk wanda ya kirkira wani abu ya ƙara wani abu a addini kamar yayi ikirarin ne manzon Allah yayi ha'inci ya rage ne ya rage abin da aka turo shi ba su kuna gane da kyau ba domin manzon Allah yace ya kammala ko ala hal ballagtu sahabbai sun shaida kuma Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to yanzu bayan shi sai ka kirkira wani abu to lisanu haluka ya kulu halinka abin da yake cewa shine manzo Allah ya yi ha'inci bai bayyana abu har ya mutu alhali kuma ya ce ya isar da komai da komai kinan kuma shi daga cikin sharrin bid'a kasancewa in mutum yana yin sai yana wahalar ya bari shi sa al-imam Sufyan sauri yake cewa yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shedan ya yi son bid'a hiye da sabon Allah yace li anna al bid'ata li anna al ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha domin shi sako mai yin sai ya san sako ne yake yana iya yi tuba amma shi kuma mai bid'a tsammanin shi ibada ce yake dan haka tuban shi ne ke gare sa wahala ke gare shi ana gane da kyau ko tuban shi wahala ke gare shi shi yasa kaga lokacin da sunna ta zo an sha wahala sosai dan mi dan su masu yin abin da ake ma inkarin suna tunanin me suke yi ibada ne suke yi wannan shine kenan Allah ka raba mu da bid'a ya kamata ku ba mu misalai na bid'a ko ni ba zan ba da misalin bane dan saboda ahlud dar adra bi ma fihi ko ɗan gari su suka san abin da ke da kai bidoyin da ake anan dogon dutse na'am a kamar sadakan mutuwa ko jazakumullahu khairan kamar sadakan mutuwa misali uku nake so aha na'am taron yawwa addu'ar zanen suna na'am addu'ar zanen suna jazakumullahu khairan yana daga cikin bid'a na'am ban har sai na uku maulidi maulidi jazakumullahu khairan wasu na saunar faɗi ko? jayin to wannan shi ne kenan jazakallahu khairan to sai mu je gaba malam yace wadin bi kitabillahi sai ce la'allaka tuflihu kenan in ka bar bid'a kai riko da igiyar Allah to in kai haka tabbas ana gan dake ku zaka rabauta ana gan dake ku me Allah yace a ƙarshen aya mai bi ma ayatul kursi mhm aha la ikraha fid din laqad tabayyana ar-rushd min al-ghay aha faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى kenan duk wanda ya riko da la ilaha illa to ya riko da igiya mai kwari wanda ba ta kace wanda ba ta kacewa kenan ne me yake da suna la ilaha illa ita ce aka kamanta da igiya wadda take mai kwari domin so da yawa da igiya ake ake tsamar da mutum daga wata daga wata halaka idan mutum ya haɗa rijiya da me za a tsamo shi igiya ce za a zura mishi ya kamo idan aka zo tsallake siradi siradin nan mece ce igiya ce ana ganin da kyau na malam yace وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح ya ce ka yi addini da littafin Allah wasunanin lati da sunnoni waɗanda a tattar rasulillahi suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju in ka yi haka za ka rabauta wa tarbahu kuma za ka ci ribar rayuwarka kina a nan nasiharsa idan za ka yi addini to ka yi addini da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwih addini shine Allah ya ce annabi ya ce sahabban manzon Allah sun ce laysa bit-tamwih ba wai maganar wani mutunan wani ta kayan ka mota ba ana gani da ke ku ma'ana ba wai kai aiki da ra'ayinka ba kuma alhamdulillah nan muna daga cikin ƙungiyoyin da ke gare mu alkitabu wa sunna ala fahmi salafi salih wannan kaga alama ce ta ana son abun idan kuma ana son abu za a yi mi za a yi aiki da shi ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa inna kitaballahi a'dalu qa'idin fihi shifa wa hidayatul hayarani wal hakimu thani kalamu rasulihi ma samma ghayruhu ma lidhi imani tace littafin Allah shine mafi alkhairin abin da zai ja mutum izuwa ga shari'a nabi kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da imani baya da na ukun wayannan kuma duk wanda yake da imani ba zai bar guda ba ya aiki da guda wanda yake zai aiki da alkur'ani ba tare da sunna ba to wannan qur'anin ma ba zai aiki da shi ba domin qur'anin me yace wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma shi alkur'anin maganar Allah ce babu ku wanda ya sai bayyana maka maganar sai wanda shi aka gaya ma ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ta malamai suke cewa as-sunnatu tubayyinu al-qur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alaihi ita sunna aikin ta shine bayyana alkur'ani fassara shi da nuni zuwa gare sa kinan da an saki sunna to ba za a taba fahimtar alkur'ani ba yace idan kai riko da alkur'ani da sunna tanju ka rabauta wa tarbahu kuma ka zikir suna ka ci ribar rayuwarka a hadisi ma bai yanzu Allah yace inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihima lan tadillu ba'di na bar muku abinda in kuka yi riko da su ba za ku bace ba hal abada kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata Allah ka ƙara tabbatar da mu aka riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح يتي وقل كما كتي غير مخلوق كلام مالكنا مغنر سركم مملكم غير مخلوق باهلتا بتي بذلك دان الأتقياء دوانا ما ستكوا سكي الديني wa afsahu ay wa bayyanu kuma da wannan suka gai kuma haka suka gai
ana gane da ke ko a nan malam ya shiga wata gaba ce ta wata fitina da ake ce ma mihnatu khalqil qur'an wata jaraba da Allah ya jarabci magabata da ita a wancan lokacin a lokacin al-Imam Ahmad bin Hanbal an samu wasu mutane da suka hito da ra'ayi na cewa alkur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ana gane da kyau ku domin akwai wanda har yanzu su gane wai menene ma muhimmancin ai bayanin wannan ba me hadarin cewa alkur'ani maganar Allah ce ba sifar Allah ba ba alkur'ani halitta ce ba halittar Allah ce ba maganar Allah ba don in aka ce alkur'ani halittar Allah ce ba maganar Allah ba ce to kenan ya kasance alkur'ani ba za a iya rantsuwa da shi ba alkur'ani ba za a iya rantsuwa da shi ba alkur'ani ba za a iya rantsuwa da shi ba ana gani da ke ku domin ba a rantsuwa sai da wa man kana halifan falyahlif billah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah to in kace alkur'ani halitta ne kenan kamar yadda baya halatta ka rantse da ma'ayyarka ko ka rantse da wani abu wanda yake halitta kenan shi ma qur'anin baya halitta kame ka rantse da shi tunda menene halitta ne to amma in aka ce maganar Allah ce kenan in aka rantse da alqur'ani kamar an rantse da wa da Allah tunda kamar wata siffa ce daga cikin sifofi nawa na Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shi sa magabata suka yi inkarin masu ikirarin cewa alqur'ani maganar Allah ce ba siffa ta Allah madaukakin sarki ba inda har suka samu damun gindi na ɗaya daga cikin kalifofi na wannan zamani inda har ya kai ga aka rika azabtar da malaman da suke cewa alkur'ani maganar Allah ce su abin da yasa suke cewa qur'ani halittar Allah ce ba maganar Allah ba don suna gani in aka ce Allah na magana kamar wai an siffanta shi da wa an siffanta shi da mutane shi ne fa abin da yasa suke ce Qur'ani ba maganar Allah ba ce dan an ce maganar Allah ce an sifanta shi da ba a ce mutane na magana kuma Allah na magana ai ba ta yi wa aha ana gane da kyau ko to ai mu idan muka ce Qur'ani maganar Allah ce mun jingina abin da Allah ya jingina ba kansa ne misali Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ai hatta yasma'a al-Qur'an Allah ya ce har su saurari maganar Allah kenan Allah da kai shi ce Qur'ani menene maganar take kenan mu mun tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ne inda ake ta jarabta inda ake ta azabtar da malamai wanda ba su ikirarin wannan ba to a lokacin sai malamai da yawa daga cikin malamai sai suka rika yin wani abu da ake ce ma at-ta'rid inda za a kawo malami sai a ce masa wannan menene in yace in yace alqur'ani in yace maganar Allah ce sai azabtar da shi in yace halittar Allah ce sai a kyale shi to da yawa daga cikin malamai shi suka yi kayan abin da ake ce ma a meke da suna tauriya ko kuma al-ma'arid ana cewa tauriya ko al-ma'arid shine idan aka nuna musu alqur'ani sai su ce haza haza su kuma suna nufin dan yatsan su wannan wannan maganar Allah ce eh wannan halittar Allah ce shi kenan mai tambayar sai tsammanin me aka ce alqur'ani shi kuma aniyar sa me yake nihi innamal a'malu binniyati al'umuru bimaqasidiha wannan shi ake ce ma tauriya ko kuma al-ma'arif sai suka rika yin haka nan to da aka kawo diya daga cikin malaman zamani duka haka suka yi dan tsirata daga azaba shi kuma al-imamu ahmad bin hanbal da aka zo a wurin sa aka ce masa wannan menene sai ce maganar Allah ce aka azabtar da shi sai wasu malamai suka suka masa shawara kai me yasa ba za ka yi abin da mu muke ba ka nuna dan yatsan ka kai kana nuhin dan yatsan ka ba alqur'anin ba sai ce a in wasu sun yi ni ba zan yi ba domin akwai wanda ba zai fahimci wannan ba domin lokacin da zan faɗin haka nan ba kowa ya san abin da ke cikin zuciyata ba akwai wanda za su ɗauka abin da na faɗi a bakin shine me haka nan ne kenan qur'anin maganar aya qur'anin halittar Allah ce ba maganar Allah ba ana gane da ke ku kenan sai gujin ya yi gudun shubuha a takaice dai wannan shine kenan matsala ta faɗin cewa alkur'ani halittar Allah ce bid'a ce daga cikin bid'o'i na i'tiqad kun san bid'a kala biyu ce akwai albid'atu fil i'tiqadi akwai albid'atu fil ibadat to wannan bid'a ce ta babi na aqida cewa alkur'ani halittar Allah ce bid'a ce bid'a ta aqida sai malam yace ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأرجاح yace wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ila game da alqur'ani kuma kada ka kasance bil waqfi qa'ilan mai fadin mai tsayawa tsakatsakiya kama qala atba'ul li jahm kamar yanda wasu daga cikin mabiya jaham ana gan da ke ku domin jaham shine farkon wanda ya fara me yake da suna kawo wannan bid'a ta cewa alqur'ani halitta ne wa asjahu kuma mai yake da suna suka bayyana na nan niyan ishara ne zuwa ga wasu mutane da suka yi at-tawakkuf wasu mutane daga cikin ahlus sunna da suka yi tawakkufi game da mas'ala ta cewa alqur'ani halittar Allah ne ko ba halittar ko kuma maganar Allah ce kai suka ce mu ba mu cewa maganar Allah ce kun ba mu cewa ba mu cewa halitta ne sai suka yi tsaka-tsakiya wailul khuruj min al-khilafi dan huta daga daga sabanin malamai to shine sai malam yace waɗanda suke cewa su ba za su ce maganar Allah bace ko maganar Allah bace to su ma atba'un ne li jahannam su ma kamar ai sun bi maganar jahannam kince ma'ana dai ko ka ce ka tsaya tsaka tsakiya baka tsira ba dole sai ka bayyana maukifinka kada kasance na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula'i sifa ce ta munafikai kenan dai kai tsaye ka ce alkur'ani maganar Allah ce siffa ce daga cikin sufofi na Allah madaukakin sarki sai malam ya ce
ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله بالنفس يودح yace wala taqul alqur'ani khalqun qara'tu kuma kada ka ce alqur'ani halitta ce na karanta fa inna kalam Allah domin maganar Allah bil lafzi yuzahu da lafazi aka bayyana ta ma'ana dai ƙara maimaici ne idan ka karanta Qur'ani kada ka ce ka karanta halittar Allah sai dai ka ce ka karanta mi ka karanta magana ta Allah madaukakin sarki duka ta'kidi ne akan wacce mas'alar ta faɗin cewa Qur'ani halitta ne sai malam ya zo gaba
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح يتي وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما كتي ألا ينا بينا yana hutowa lilhalki ga bayi jaharatan karara kamal badru la yakhfa kaman yanda albadr ma'ana wata lokacin da yake tsakatsakiya la yakhfa baya koyewa wa rabbuka awdahu kai bari ma dai ubangijinka yahi bayyana hiya da wannan nan ma malam yana inkarin wani kauli ne na mu'tazila da mu'attila wanda suke inkarin cewa Allah maɗaukakin sarki yana bayyana su a su ba a ganin Allah hatta a lahira ana ganin da ku ba a ganin Allah hatta a lahira to faɗin wannan maganar kaga ya ci karo da ayoyi na alkur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka zo alkur'ani Allah ya ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira akwai wasu huskoki a wannan ranar nazira suna cikin haske da kyalli ila rabbiha nazira suna kallo zuwa ga ubangijinsu tun ga alkur'ani gashi karara ya bayyana cewa ana ganin wa ana ganin Allah a ranar alkiyama ana gane shi ko su kuma dalilin su shine ai Allah ya ce ma annabi Musa innaka lan tarani suka ce lan tufidul abadiyya ma'ana lan ai abadan ba za ka taba gani na ba kenan ya nuna hal abada ba a ganin wa ba a ganin Allah alhali ko a laranci ko a larabcan lan ba tana nuna hal abada ba ne a'a tana nuna da wuya ana gani da shakku bambancin ta da la shine ita la ba ta da tsawo sosai ita kuma lan tana da mi tana da tsawo sosai ana gane da kyau ko shi yasa suke ce mata lan az-zamakhshariya domin al-imam az-zamakhshari yana ɗaya daga cikin wanda suka ba wannan wannan wannan aqidar goyon baya daga cikin malaman tafsiri to a takaice dai kun ga a Qur'ani karar Allah yake sa a gaishe bayan wannan kuma Allah yace yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila ila sujudi fala yastati'un Allah zai yayi kwabrin shi ina aka ga kwabrin Allah kina an gawa an ga Allah madaukakin sarki idan muka ce kwabri kuma wanda suka suka dace da sifa ta Allah madaukakin sarki sai na gaba idan muka komo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri lalle ku za ku ga ubangijin ku a ranar kiyama kamar yanda kuke ganin wata a lokacin da yake a cikin kwana na goma sha uku sha hudu sha biyar shine watan badar ai shine lokacin da wata yake haske sosai wanda kowa yana iya ganin sa a wata riwaya ce kamar yadda in wata ya kai wannan lokacin wani bai iya cewa kai ka tare mini ban ganin wata to haka za ku ga Allah madaukakin sarki shine ma al-Imam Abi Dawud ya ce wa rabbuka awdahu kai bari ma dai Allah ya bayyana ma fiye da wannan watan domin nan misali ne kuma Allah ya bamu da abin da zamu iya ganewa kenan dai a takaice aqida ce ta ahlus sunna za a ga Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama sai na gaba shine malam ya ce walaita bi mauludin walaita bi walidi walaita lahu shibhun ta'alal musabbahu yace walaita bi mauludin kuma shi Allah ba a aihe sa ba walaita bi walidi kuma bai aiha ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walaita lahu shibhun shine wa lam yakul lahu kufuwan ahad walaisa lahu shibhun kuma ba ya da mai kama da shi ta'ala musabbahu wanda ake ma tasbihi ya daukaka Allah madaukakin sarki kenan laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba ya da mai kama da shi kenan kaga idan mun komo wannan mun yi hannun riga ga yahudawa ko da nasaru wanda suka ce Allah ya ayu ya ayi annabi Isa ko kuma an aihe shi don sun ce annabi Isa shine Allah shi yasa idan kana so ka gane aqidar ahlus sunna shine su tsaka tsakiya ne tsakanin waɗannan mutanen guda biyu al-mujassima da al-mu'attila shi yasa al-imam al-imam ibn qayyim na da wani waƙe wanda in kana so ka gane ahlus sunna to karanta wannan waƙe yake cewa لنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشفي فهو الشبيه بعابد نصراني أو عب أو عطل الله العظيم من وصفه فهو الكفور وليس ذا إيمان yace mu ahlus sunna lasna ne nushabbihu rabbina bi sifatina mu ahlus sunna muna tabbatar ma Allah sifofin shi amma ba mu kamanta sifofin da mi da sifofin mu kalla wala nuklihi min awsafihi kuma ba ma cewa ba ma kore ma Allah siffofin da ya tabbatar ma kansa innal mu'attila abidul buhtani to mai kore ma Allah siffofi to kamar yana cewa babu Allah ne in ka kore ma Allah siffofin shi kamar ka cewa babu Allah ne ana gani da kyau domin duk abin da akwai to sai an samu akwai siffar ta koda ba a ne koda ba a ganin sa al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir wal asaratu tadullu ala al mu'assir idan ka kashin raƙumi to ya nuna raƙumi akwai shi ko idan ka ga sawu to ka san akwai mai akwai mai sawun to haka siffofin Allah suna nuna akwai Allah ne kina in kace babu siffofin Allah to kaman ka kore Allah ne gaba daya sai ce duk wanda ya kamanta Allah da wani to kaman to shi da shi da nasaru dai domin sun kamanta Allah da da sauran mutane wanda kuma ya kore siffofin Allah yace to wannan shi yana bauta ma son rai ne kamar yana bauta ma abin da babu shi ne a takaice dai wannan shine bambancin ahlus sunna da wanda ba su suna tabbatar ma Allah siffofin shi sai dai ba su cewa siffar tana kama da ta wani kuma ba ta kore siffofin shi kamar yadda al-mu'attila ko kuma al-asha'ira suke yi sai mu je gaba malam yace waqad waqad yunkiru al-jahmiyyu hadha wa indana وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح يتي وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا يتي ما سبير أكيدة الجهم أنا قاعد لكيكو suna suna iya inkarin wannan maganar tamu ta cewa ana ganin Allah wa inda na bi misdaqi ma kulna alhali muna da abin da yake gaskata muna wannan maganar tamu hadithun musarrihu hadisi wanda ya bayyana ƙara ana ganin Allah hadisin kuma rawahu jarirun an makali muhammadin jarir ya waito hadisin daga magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqul mithla ma qad qala fi zaka tanjahu ka faɗi irin abin da manzon Allah ya faɗi game da wannan matsalar za ka rabauta kenan nan ishara ne zuwa ga hadisin da muka kawo wanda hadisi ne wanda ba riwaya guda ma bace ana gane da kyau ko hadisai ne wanda ba su da tantama dangane da inganci hadisai ne wanda suke katattu tamkar rana lokacin azahar sai malam ya ce a gaba
وقد ينكئ وقل ينزل الجبار هكذا يوا هكذا نعم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح يتي وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه هكذا ما سبين أقيدة جهمية za su iya yin inkarin yaminahu cewa Allah yana da Allah yana da hannu shine yaminu da an ce yaminullah ana nufin dai hannun Allah kai tsaye domin kilta ya daihi yaminun kinan masu aqidar jahmiya suna inkarin cewa wai hannu Allah yana da hannu wakilta ya daihi bil fawadil tanfahu yace kuma gaba ɗayan hannayen Allah bil fawadilu bil fawadili tanfahu ay mustawiya a wajen falala dukkaninsu ɗaya ne ma'ana Allah maɗaukakin sarki na da hannaye kuma gaba ɗayan hannayensa dama ne kamar da a hadisi na wasu Allah yake wakilta ya laihi yaminun ma'ana mu ne mutane akwai hannun dama akwai ne akwai hannun hagum hannun hagum da an gaye shi siffa ce hannu ne wanda ake sanyawa a wajen mai ƙazanta kuma hannu ne wanda yake da rauni akan na dama to shi na Allah maɗaukakin sarki bai da wannan siffofin kenan dukkaninsu dama ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan to kun gani daga cikin aqida suna kore siffar Allah yana da hannu kuma alhali Allah da kanshi ya ga cewa yana da hannu tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ana gane kuma bali yadahu mabsuta tani haka da kanshi Allah ya tabbatar ma kanshi yana da hannu amma ya hannun yake Allah ta'ala alam laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir malan yace
wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin bila kayfa jalla al-wahidul mutamaddih إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خب قوم كذبوهم وقبحوا yace wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli laylati kuma kace ya kai ahlus sunna yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin Allah al-jabbar mai kilista ayi abu ko ba a so ba wanda yake da cika da isa yanzilu fi kulli laylatin yana sabkowa a kowanne dare bila kaifin ba tare da bayanin ya yake sabkowa ba jallal wahidu daukakar shi shi kadai ta daukaka almutamaddihu wanda ya cancanta da yabo da godiya a gare sa wanda ya cancanci yabo da godiya a gare sa shine ma'anar jallal wahidu wanda yake shi dai ya daukaka almutamaddihu wanda yake wanda ya cancanci yabo da godiya ila tabaqid dunya yana sabkowa a tabaq shine ma'ana mataki a duniya mafi ƙasa kun san as-sama'u tabaqat wal ardu darakat ita sama tana da mataki mataki haka ita ma ƙasa tana da mataki mataki na ƙasa to akwai sama ta farko akwai sama ta biyu akwai sama ta uku akwai sama har zuwa sama ta bakwai to sama ta farko ita ake ce ma sama'ud duniya ana ganin da ke ku ma'ana sama kace in kana so kace sama ta duniya ko kuma kace sama ta kusa me yasa ake ce mata sama ta duniya domin ita ce take kusa ga me ita ce take kusa ga duniya ana ganin da ke ku kina Allah yana sabkowa ila sabqid duniya zuwa ga sama ta kusa ya munnu bi fadlihi yana ma mutane ni'ima da falalarsa fa tufraju abwabu samai wa tuftahu kenan fa tufraju abwabu samai sai a buɗe ƙofofi na sama wa tuftahu dun ma'anar su guda tuftahu wa tufraju dun ma'anar su guda tufraju an saki abu tuftahu an buɗe abu ya idan Allah ya sabko yana cewa ala mustaghfirun yalqa ghafiran shin ina mai neman gafira yalqa ghafiran yazo ga mai gafara yazo ya hado da shi wa mustamnihun khairan wa rizqan kuma ina mai neman shine mustamnihu ina mai neman a ƙara mishi ko a bashi khairan alkhairi wa rizqan da arziki fayumnahu sai a bashi rawa zaka qaumun sun rawaito wannan maganar wasu mutane la yuraddu hadithuhum wanda ba a mayar da hadisin su ala ku saurara khaba qaumun sun tabe mutanen da kazzabuhum suka ƙaryata su wa qubbihu kuma su ne mafi munin halitta nan abin da yasa na yi sharhin su gaba daya wuri guda dan duka abin da suke bayani abu guda ne shine a yan bid'a sun ƙaryata cewa Allah yana sabkowa a ƙasa don mi wai don haka in aka ce Allah na sabkowa a ƙasa an siffanta shi da mutane don mutane su ne ke sabka suna hawa to shi ne malam ya ce wannan magana ta cewa Allah yana sabkowa rawa za ka kaumun layurar da hadisu wasu mutane wanda ba a mayar da hadisunsu sun rawaito wannan maganar yana nuhin al'imamul bukhari wa muslim gaba ɗin su rawaito wannan hadisin da a ce bukhari kawai ya rawaito ba tantama muslim kawai ya rawaito ba tantama to amma an samu bukhari da muslim dukkanin su rawaito hadisin idan muka zo a riwayar hadisin shine gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza madha thuluthal layl ya zo da riwayoyi daban-daban a wata riwayar idza madha shatrul layl a wata riwayar idza madha thuluthul layl al-akhir a wata riwayar idza madha thulutha al-layl idan biyu cikin ukun dare ya wuce wata riwayar idan tsakiyar dare na farko ya wuce a wata riwayar idan ɗai cikin ukun dare na ƙarshe yayi Allah madaukakin sarki yana sabkowa ƙasa fa yaqulu ila sama'i dunya yana sabkowa a sama ta kusa fa yaqulu sai ce hal min mustaghfirin fa aghfiru la shin akwai mai neman gafara in gafarta mishi hal min da'in fa astajiba la har akwai mai roko mai kira na mai addu'a in karba masa addu'arsa wannan kinan ishara ne zuwa ga min awqatil istijaba shina daga cikin lokutan da addu'a ta yi saurin karbuwa shine mutum ya tashi tsakiyar dare yi addu'a tsakiyar dare ka tashi kai addu'a malamai suka ce me yasa malamai sun yi tambaya suka yi sun sun yi wani istifhami suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya zabi dare na ƙarshe yake saukowa sai suka ba da amsa domin Allah madaukakin sarki a wannan lokacin ne bayunsa wanda suka yi sonsa suka yi ikhlasi suke tashi suna ibada domin da rana kowa na ibada amma da dare duk wanda ya tashi ibada da dare to alama ce ta ibadar da yake yi dan Allah ce shine lokaci wanda ya bayyana ikhlasi shi kuma dama ikhlasi Allah yake so na ibada wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad to lokacin dare shine lokacin da mutum zai ibada wanda zai tabbatar da ikhlasi shi shi yasa Allah ya tashi ba mutanen kirki kano qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum wannan shine kenan kenan shi yasa Allah ya zabi wannan lokacin don lokaci ne wanda mutanen kirki kawai ke tashi to sai Allah ya karbi addu'o'in mutane kenan idan kana da wata bukata ka zabi ƙarshen dare ka tashi kaga ikon Allah kuma ka hada da wani abu shine kasance ibadar zaka yi ta a cikin sujada dan in kai haka ka hada falala guda biyu domin a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a fi lokacin da mutum ya kusanci ga Allah shine lokacin da yake sujada to kaga in kai addu'a a cikin sujada kuma a ƙarshen dare to kaga hada falala guda biyu da yardan Allah za a samu biyan bukata akwai labarin wata dattijuwa da Allah ya jarabce ta da ɗa wanda shi kadai Allah ya bata kuma a cikin tsuha Allah ya bata shi to kuma sai ɗan ya tashi shagababbe ana gana da kyau ya tashi lalatacce da ƙarshe ma har abokai yake kamata a gida ana shaye-shaye in ta mishe magana tsawa ma yake mata har ta kai ba tana tsoron shi ta yi ta kai kuɗi wajen malumai a yi masa addu'a to shi malamin ba da labari yake da ta kami shi kuɗi ta yi daidai da ta haɗu a wajen malamai ahalus sunna ko ya ce tsohuwa da ke kuɗin ki addu'ar da ke za ki yi mishi ta yi addu'ar da ni zan mishi ko ba haka ba mai manzo Allah ya ce salasu da'awatun salasu da'awatin mustajabat addu'o'i guda uku karɓaɓɓi ne daga ciki da'awatul walidi li waladi addu'ar ɗa ga ma'aifi nan an kawo ma'aifi ne min babin taklif amma hatta ma'aifiya tana shiga a ciki domin kullu hukumin sabata fi haƙƙin rijali fa ya fi haƙƙin nisa'i taba'an illa bidin ikhtisas idan aka ce namiji a shari'a to har mace tana shiga a ciki ya ayyuhan ladina amanu ana gan da ke ku kaga kai tsaye mu ne aka je ku to ina mata a su ma suna daga ciki innamar rijalu shaqa'iqun nisa ko innamar nisa'u shaqa'iqur rijal to wannan shine kenan yace ina baki shawara ki tashi karshen dare kamin lokacin sallar asuba ki yi raka'a guda biyu ki yi sujada a cikin sujadar ki ta karshe ki gaya ma Allah bukata ki roki Allah ya shirye miki da danki za ki ga biyan bukata tsohuwa ku ta karbi wannan maganar da ikhlasi dama matsalar mu shine rishin ikhlasi rishin yaqinin cewa Allah zai karba ta karbi wannan maganar da yaqinin cewa ta samu magani ta tashi da dare tsakiyar dare tana sallah ta zo a wajen wannan sujada tana addu'a ya Allah ka shirya mini dana tana cikin wannan addu'a sai ta ji kamas kamas ana ta hoshe fitirori a cikin gida lokacin da take sallan ta bar shi yaron a bakin talabijin yana kallo yana kallon fina-finan shi da batsa tana cikin sallah sai ta ji kamas kamas ana ta hoshe fitirori sai ta tauri ta tallafi tana tallamewa ta zo ta isko ɗan nata tana isko shi ta isko shi ya ɗauki kulki ashe telan da yake kallo ce yana ta hoshe da yana yana yana hoshe telekin sai ta fara sallar lami ma'ana ita aza ya haukace yana ganin ta sai ya rugo da gudu cikin ta ita ba sai ta ruga da gudu ce ma ya ce mahaifiya ta tsaya tsaya da Allah ba haukacewa bane nayi tana tsayawa sai ya zo rungume ta yana da Allah ki yahe mini duk abin da nake miki ki yahe mini na tuba zan zaman to ɗana gari daga zara ka zana roƙon ta gafara addu'a ta karɓi ko bata karɓi ba ta karɓi ana gane da kyau ko kenan wannan lokaci ne mai muhimmanci sosai ka tashi ka gaya ma Allah bukata tare da yaƙinin Allah zai karba kuma Allah zai karba da yatan Allah madaukakin sarki na'am malam yace lokacin mu yayi na dakatawa nan zamu dakata kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah yake muna raba karatukan ne